الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أشيك بركاتم لما صلاتي في خطبة إن شاء الله yau bayaninmu zai kaɗaita ne ga al'amura na haƙuri na zamani abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙadarta wa bayinsa da kuma sauran al'amura game da iyalai zamantakewa maƙota yanwa dukansu gaba ɗaya duniyar kanta ma idan da ba haƙurin ba ba zai yiwu ba. musani Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cikin littafinsa mai girma muhimmancin yin haƙuri duk lokacin da mutum ya tsinci kansa akan wani yanayi wannan yanayin na rashi ne wannan yanayin na kunci ne na ɓacin rai ne a na yunwa ne na zafin wani abu ne rashin lafiya ne dukansu gaba ɗaya manzo sallallahu alaihi wa sallama abin da yake kawai mutum abin da zai ya koma ga Allah saboda haka lalle a ƙasa musamman na Najeriya an shiga wasu halaye da yawa akan canjin kuɗi da aka samu wanda yake yawo a bayan ƙasa yanzu gaskiya an shiga matsala sosai Allah ya yi mana amma ba komai duk abin da ka gani ai dama na baya ma sun ɗanɗana idan kaya hakuri tun da ya zo ai sunansa ma wucece lalle mutum mutuna fadar Allah subhanahu wa ta'ala alif lam mim asiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna hum la yuftanun Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana alif dala dalamun damimum Allahu alim muradihi bi zalika Allah subhanahu wa ta'ala ke ta su mutane suna zaton don sun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ba zai jarrabe su ba, don sun yi imani ba zai jarrabe su mana za fahimci mutum idan jarraba ta zo mai biyayya ga Allah ne ko mai wasa ne, a nan za fahimci mai imani da mara imani. Allah subhanahu wa ta'ala sai a gaba yake cewa hakika. mun jarrabi al'ummun farko. Allah subhanahu wa ta'ala shi dama ya sani sai yake cewa saboda a nan ake sanin ko ake gane mai gaskiya, a nan ake gane mara gaskiya ko a nan ake gane munafiki wanda bai ba da gaskiya ba. Wayannan mutane farko kenan suna tambayar ma'aiki alaihi salatu wa salam. yaushe ne wannan buɗin zai zo yaushe ne wannan buɗin zai zo ma'ana musuluncin ya samu ƙarfi a daina wannan yaƙe-yaƙen a fita cikin wannan kuncin Allah subhanahu wa ta'ala sai yake ce musu karibun ai kusa kusa kusa ma yake akwai lokacin da daga nan makka za a zuwa yaman lafiya kalau za a je a dawo yanzu tana ma za ka je ko indonesia ka je ka dawo lafiya ma'ana manzo sallallahu alaihi wa sallama da kurin da ya faɗa abin da ya faɗan sai ya tabbata baki ɗaya dama abin da ya faɗa gaba ɗaya ma wahayi ne. Na da an jarrabe su a kan imaninsu za a fahimci mai gaskiya da marar gaskiya yanzu fa. A yanzu ma haka ne, Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo kunci kala-kala na wannan canji da yake faruwa jarraba ce ta Allah. Lalle babu daɗi ka rasa aikinka, ko kuma ka fitar da kayan siyarwanka ce kawai ba ne siye kaga wannan babu daɗi amma Allah subhanahu wataala me yake so ya nuna mana lalle akwai wasu bayi idan aka kawo jarraban za a yi riba ko ba za a yi ba yahu gani yanzu a nan za ku rege na gaskiya da mara gaskiya yanzu mutane sun bi dubbai nawa kawai mutum yanzu zai baka riba kai tsaye ka gaya masa kai tsaye fa zai ce ma kawai ya san riba ne kuma zai yi adai yi wa Allah wayo akwai wanda jiya mun waya ce amma lan da Allah ne mu mana kawai daga baya ma tuba a'udhu billah kai tsaye dama wannan shine addinin musulunci anan zaka fahimci mai imani mara imani ai dama ba haka dama ake ganewa ba sai abin ya faru zaka fahimci mutane da yawa za ka zaci mutum ashe gashi na babban riga watakila hada rawani da tarbi amma ya ebo kuɗi ga yana siyora mutane ba kunya ba tsoron Allah Allah subhanahu wataala ko me yake wa halallahu al-bai'a wa harrama riba kai tsaye Allah subhanahu wataala ya halalta siye da siyarwa Allah subhanahu wataala ma ya haramta riba ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum turhamun Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara cewa an da kun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala lalle ku sani kar ku ci riban nan fari ba kan riba kada ku yi amma duk mutumin da yayi sani duk mutumin da ya sani idan bai bari ba fa azanu bi harbi min Allah wa rasul ku sani kamar kun yi kuwa ne duk mai yin riba kamar yayi sanarwa ne ya tare Allah da manzonsa yaki kamar ya ce musu ku fito ni zan yake ku ne duk wanda ya ce riba kai har yanzu Allah subhanahu wa ta'ala cikin wahalhalun riban da zunubin riban sai ke cewa allazina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbatu shaytanu min al-mas wadan tashin alkiyama ma fa duk da wahalhalun da ake magana a tashin alkiyama ga wannan wahalar ga wannan wahalar ga wannan wahalar wahalar tasowa da kabarin daban wahalan fitowan daban tsayuwan daban tafiyan ma daban an kaji wahalan abin zai baka mamaki za ka rikice da yawa dan Allah ranzuwa yau minkum illa wariduha kana ala rabbika tawam maqdiya dole ne Allah subhanahu wa ta'ala ce wajibi ne sai an yi kowa sai ya wuce kan siradin nan wajibi ne amma Allah me yace thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jafiya Allah ya ce amma munajji za mu kiyaye za mu kubutar da suwaye allazi na taƙawa inda suka ji tsoron Allah suka bar ire-iren wayannan ayyuka riba fata da irin wannan kwangen wai mutum zai buɗe baki ya nuna wa duniya idan na rasa wannan abin na zan koma sata daga a duniya Allah subhanahu wataala kuma Qur'ani ya faɗa sariqu wasariqu me yake faqdu aydihuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah yake Allah fa yayi magana a Qur'ani fa kan amma wani mutum ya fito baya jin kunyar Allah baya jin kunyar manzon Allah ya ce kawai in na rasa kaza zan yi sata wai saboda an kawo mara canji menene canji a idan ba za ta ba ka ba kawai haka za ka zauna ka ɗauka musulunci kawai ka za a rabu da kai lallai wanda suka yi tunda akwai jarraba akwai kunciyar lantuci mutane amma kai ma musulmi ne ka koma karantarwanka na baya na bayan ya aka yi da su al'ummun baya ga Allah abin da su Allah subhanahu wa ta'ala abin da yake haka nan muka jarrabe su anan muka san masu gaskiyan anan muka san makaryata Allah subhanahu wa ta'ala haka yace ga yakuba za a jarrabe ku ba da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo jarraban canji ai idan kai shiru ka nutsu lalle Allah subhanahu wataala kai ka kawo mana wannan lokacin kamar yadda yanzu nan zai wuce ga babu ka huta amma duk lokacin da kace a a lalle in riban nema ya zo kai in satacce ma ta zo kai idan ma arhan daukan kayan mutane ma kai idan cin mutuncin mutane ma kai kai idan kuma rage ka kudin mutane ma wani mutum ya fitar da tsohon kuɗi maimakon ka taimaka masa kai ka san hanyar taimakon amma ka masa wani rige-rige ka karbi dubunsa guda goma ko dubu ashirin ko ɗari ka mayar masa da rabi ka ce a canjin haka ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un halin da ake ciki yanzu kenan da za ka shiga ruwan za ka yi mamaki za ka mutum kai tsaye ga shi an masa bayani ko ba hujjan karban riban nan kai tsaye haka babu hujja ka karɓi riba kawai ta gangan ba wani kunci da malamai suka faɗa inna ma harrama alaikum mai tawadda mala mulkin ziri ma uhilla bihi li ghairillah فمن اضطر غير باج ولا آد فلا اسم عليه ba izirarin da ka shiga dama malamai bayanin da suka yi sun yi bayanin cewa lalle idan kana cikin wani hali na kunci misali kana bulaguro abincinka ya ƙare kuma inda za ka kai gaskiya ba za ba za a tafi wannan wajen ba sai an ci abinci to kai tsinci mushe hanya mushe haramun ne a nan an baka izinin kafin ka ƙarasa garin ka ci wannan mushen shine wani tsurra ghaira baghin wala adin fala isma alai shi ma babu zalunci ba ba tara iyaka Allah subhanahu wataala ce to wannan babu komai tunda musulunci kullum yana kare ran bayin Allah shin ka shiga wannan halin kawai kana cikin gari kana cin abinci to kana cin abinci kana shan ruwa kana walwalarka irin ta da sai dai kawai jarraba ce ta zo abin ya ragu kawai kai wannan ragowar ma za ka yi da sai ka je ka yi riba saboda haka wallahi ma musulmai mu faɗa ku mu koma ga Allah subhanahu wataala lalle musulmai da yawa mana tambayoyi da yawa a waya a haka yaya ga mutane sun zo fa suna ba da irin wayannan kuɗaɗen me ya kamata wallahi mu koma ga Allah mu yi roƙon Allah Allah ka mana maganin su kawai shine ban maganan Allah ka mana maganin su duk lokacin da kai imani ka ruku ka ce ni da Allah ba zan yi ba tunda ina da abinci ba rashin lafiya ba ba bulaguro ba ba wani abu na uzuri wanda zai taɓa rai ba kawai ganin dama ganin arhan kuɗi wani ma ne kara ba ka ce ajiyewa yake a ina ka ajiye kuɗi kwanan bayan da muka yi bayanin kuɗi na menene kuɗi kuɗi kayan amfani ne kayan kashewa ne ka yi amfani ba ta hanyar haramun ba amma ka yi amfani da shi wala taj'al yadaka maghlulata ila unqiqa wala tabsuqa kullal basti Allah subhanahu wa ta'ala wannan bayani ne وتخذ معلوما محصورا Allah subhanahu wa ta'ala abin da yake karka ka zama mutum kinaya aka ya kawo mana balaga wanda daga hannayensa guda biyu ya daura wayan da kullum ka tambaya ce babu babu babu a wannan ba daidai bane ka zama mutum mutum ne mai kyauta mai yawan sadaka sallallahu alaihi wa sallam yace shi mai kyauta yana kusa da aljanna yana kusa da rahaman Allah yana nesa da wuta amma marowaci fa ga Allah nan ma ya hana kar ku zamto marowata kuma ka zo bayarwan kar ka zo bayar wanda dan a ce kawai kai mai kyauta ne a ka bayar dan Allah daidai ruwa daidai tsaki ba laifi dan dubun ka goma ne kai sadakan ɗari biyar dubu ɗaya wannan mai kyau ne ba laifi amma don gwanta ka ce a barin ɗauki ɗaya ga taran a'a iyalan naka ƙasa za su ci in ka je gida me za ka ce yaran ba za su karya ba saboda kawai a faɗa a layi akwai mutane irin wannan su ma saboda a faɗa a layi in ka je gidan kullum matsala kullum matar surutu take yaran haka an rasa amma an yi buto layi ba mamaki kai musu dubu goma anan ba kai gwaninta ba ma'aiki alaihi salatu wasalam abin da ya faɗa cewa kyakkyawan sadaka ka yau iyalanka kyakkyawan sadaka ka mayar dainan wannan gidan ma'aiki alaihi salatu wasalam ya yi wa'azi ya yi wa'azi wa mata mata sun saurari wa'azi sai yayi bayanai da yawa an gan ku kaza kaza kaza a cikin wuta kuna da yawa kai kaza kaza kaza ku yawaita sadaka ta fito ta zo ta dauki zinari sai mijinta ya mata magana ina za ki yi manzo sallallahu alaihi wasallam ne mana wa'azi kuma gaskiya da yawa wa'azin mun ga har idanunsa sun yi ja saboda haka abin ya tsananta za mu yi zan je in sadakar da wannan dukiyar tawa sai yake ce mata to niki bani mana ga gani ga danki sai ta ce a manzo sallallahu alaihi wasallam wazin da ya mana fa da karfi karfi ya mana saboda haka sai na je manzo sallallahu alaihi wasallam zan bashi kai wanda ke da wuya ma'aiki alaihi salatu wasalam sai mayar mata da cewa me kika yi a gida ne me aka ce miki a gida sai ta ce kaza kaza kaza sai manzo ya ce ki mayar ki ba su su ne a fita da a ba su Bismillah. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد har yanzu kamar yadda muke bayani lalle wa musulmai saboda an shiga wani hali riban nan dai mu sani haramun riban nan haramun ne lalle Allah subhanahu wata'ala ya kawo an shiga kunci kala kala amma dai a hakan ma ana dan rarragewa dai ana wucewa da mai turawan da mai bayarwan da mai kazan ana dan yi amma wallahi babban hadari ne baka da hujja ka je kawai baka da uzurin komai kamar da aka yi bayani ka je karɓi riba kawai ka ci kai tsaye saboda kawai kai mai neman sabon kuɗi ne kai ba ruwanka da tsohon kuɗi kaza kaza kaza wannan ba daidai ba ne saboda haka imamu musulmi shiga taitayin mu mu koma ga Allah musamman zo sallallahu alaihi wa sallama me yace musan Allah subhanahu wa ta'ala me yace lalle mun gaya muku dama akwai jarraba dole ne jarraba ai kai musulmi a ce ba jarraba akwai jarraba kowa da kowa ma akwai jarrabar amma idan aka samu jarrabar me aka ce ka tuna Allah subhanahu wa ta'ala me yace ai ba wani abu bane sabon abu a baya ba ai bane ba ya ba a baya ba ya zo ya wuce ba amma duk lokacin da kace kai baka yarda da abin da ya zo ba ko da kuskure ne ko da riba ce ko da Allah ya hana ko da manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana dole ne sai kai to lalle ka san abin da zaka sarrafa kayan wasa ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a ranar tashin alkiyama ma an mayar da ku wani iri daban ya takhabbabu shaytan min al-mas Allah subhanahu wa ta'ala ya wannan bayanin kana ji kuma ka sani kuma fa kofofin riba malamai da suka yi bayani na zunubi kala kala kace sama da saba'in ne sama da saba'in amma da gangan mutum kawai yanzu sai ya miƙe tun da sabon kuɗi ne babu ifirari babu larura babu komai kai tsaye mutum kawai dan ya ajiye ko ya nuna mutane gashi yana da sabbin kuɗi ya je ya ajiye to lallai wannan mutumin ya sani wallahi ya aikata haram lallai mun faɗi kofofin da ko kofar da malamai suka faɗa in dai ba wannan uzurin babu wani abu mai kama da mutuwa ba rashin lafiya ba shiga wani hali na kunci babu kawai da gangan mutum ya je karɓi wannan riban gaskiya akwai matsala amma idan akwai wani uzurin da shari'a ta san wannan uzurin to lalle malamai sun yi bayani in dai irin wannan uzuri ne da a halaka to a karɓa sai a tuba ga Allah subhanahu wataala abin ne a bari dama mutumin ba niyyansa bayi bane niyyansa bayin bane amma na turra ghaira bagin wala adin ne yazo masa wannan faɗan kofan da malamai suka bayar wasu malamai suka ce gaskiya ba daidai bane saboda ka san su turawa da wanda ba san addini ba kullum su ganin duniya suke kullum maganar su duniya duniya duniya ba maganar lahira amma ba don haka ba abin da za ka yi don al'ummar kuma al'umma yanzu za su cutu ai ya kamata a dakata kuma a gani ya kamata a yi tun da akwai hanyoyi da yawa to amma da haka kar mu tuna kuma jarraba Allah subhanahu wa ta'ala dama zai kawo jarraba lebulukum ayyukum ahsanu amala an jarbi al'umman farko na baya Allah an jarrabe su zamanin maki sallallahu alaihi wa sallam su ma ka fi yi wa jarraba amma kai naka dan kaɗan ya zo ba za ka iya jurewa ba abin da aka ce haramun ne yana da zunubi kala kaza kala kaza saboda wani lokaci ne kawai wanda zai wuce ka je ka caja wa kanka wani abu na bala'i wanda baka san ranar tafiyarka ba baka san ranar mutuwarka ba kana cewa za ka yi Allah wayo wanda ya mun a cewa wai zai iya karba saboda haka wai daga baya zai tuba wa Allah kaga wannan faɗan nasu kuskure ne a musulunci faɗan nan ma kuskure ne saboda niyan abin banza yayi kuma ga har ya furta a bakinsa kuskure ne ka furta har za ka karɓi riba kuma ba karɓi ma ba na abu bane ko kasuwanci zai yi wai daga baya ya tuba to Allah ce mai za ka kai gobe za ka kai gobe an ba garancin wannan saboda haka lalle ma musulmai mu sani abinda musulmi ya kamata yayi duk hali da ka shiga kawai ka koma ga Allah wallahi ka huta hakurin nan dai shine إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الله سبحانه وتعالى يا جامنا ثم ساقول لنا الله سبحانه وتعالى ما تكلا دم ثم تبدا كرغاوا فدوبا دكي ساكاون سونا الله سبحانه وتعالى والله الاسماء الحسنى فادعوه بها الله سبحانه وتعالى ya faɗa kyawun sunayen nasa ne idan za mu roƙa mu roƙa da kyawun sunayen nan wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada war rahmanir rahim wallahu la ilaha illa huwal malik al quddus as-salamu al mu'min المهيمن العزيز الجبار المتكبر idan ka je kare za ka samu asabur ne a ƙarshe saboda me saboda haƙuri babban abu ne akwai babban abu ne shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba sunayensa ma a ƙarshe ashe kenan yan uwa in har da kowace irin jaraba za ta zo ba za mu jure ba ba za mu yi hakuri ba ba za mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ba ko mu yi ganin daman mu tunda ai mu ne muka yi ba kawo aka yi ba ba shugaba kaza bane yayi ba wani yayi ba ba a'a da tuna kanka da ban da gani Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kaddara Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kaddara ya faɗa komansa akan wannan kaddarar da take dama kuma ya gaya mana amma auni na imani manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana menene imani da yake tambayar malaika jibril sai yake ce masa me al-imanu billahi al-imanu billahi imani da Allah ma'ana kai imani da Allah wai ba baki ba fa imani da Allah Allah subhanahu wa ta'ala da riban nan haramun ne ko da ka ji motsin kuɗi da ba za ta yi al-imanu billahi tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa halallahu al-bay'a wa harrama riba la ta'kulu riba baban mudha'afa kada ku ci ai da mai imanin ne kana tuna ayan ma sunansa sorry ko sunansa zero ba za ka yi ba ba za ka yi ba wannan shine ba imani da Allah ba baki bane zuciyar ta amsa kwalkwalon ta san me ake yi wannan shine imani ba ma ka ce kana da imani a baki pau pau pau imani amma lokacin da a tsayin ƙasa wani abu ya fito kai ne gwanin yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malamai sun ce da yawa mutane kai ka gan su kamar makaranta qur'ani kai suna karantawan ma suna karanta qur'ani ba su aiki da shi yawa yawan irin wayannan mutanen qur'anin ma la'anta su take inji manzon Allah ma'ana ga suna karanta aya kaza ta ce abu kazan haramun ne amma kuma su ne ganin aikatawa aya kanta tana tsino irin wayannan mutane kaga kenan da zaran an ce maka imani kai imani da Allah ina kai ina cewa kawai ni wannan kudin na kaza kaza idan ba a karba ba idan ba ai kaza ba zan koma sata sata da kuma Allah ya haramta har kuma ka faɗa baki ka duna duniya kai ga babban barawo na duniya ka tabbatar wa duniya ma abin da Allah ya faɗa ba ruwanka eh muna ka faɗa tunda ka san sata haramun ne kawai saboda wani abu na wasa ko kudin da nake juyawa ne na duniya saboda haka in wannan kudin kaza ne zan koma sata haramun fa kai sai mutum yake faɗa ya manta da Allah ya manta mi ina imanu billah Allah subhanahu wataala ya kare manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-imanu billah malaikati da malaikun Allah imani da mala'iku ma'ana su ne masu saƙon Allah subhanahu wataala manzanni na Allah Allah subhanahu wataala ya wakiltar da su abu kaza da kaza da kaza za ka imani da su bayan Allah ne masu girma jikinsu na haske na ji samun nuran la asuna Allah ma marhum Allah ma yamarun malaiku ken za ka yi imani da malaikun nan wa rusulihi za ka yi imani za ka yi imani da manzanni musamman Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kaga shi ma ya gaya maka menene riban da wakilin riba, da mai rubuta riba, da ɗan dakon riban ya sani, da mai duk wanda riban nan ya shafa ya sani, da shaida da wakili gaba ɗaya kowa ya shira, yadda dukan ku ɗaya ne, dukkan su ɗaya ne. Kuma zunubin da aka yi bayani na mai riban fa, wallahi da zunubin kaɗai za a karantar, za a yi bayani a kai da yawa sai an yi hawaye, zunubin riban kaɗai. Amma mutum ya rufe ido, alhali yana ganin kamar yana sallah, yi kamar mana yana ganin kamar yana sallah yana azumi to ya sani wallahi akwai ban aiki magi sallallahu alaihi wa sallam ya tambayi sahabbai wane ne muflis mal muflis sai suka ce muflisu shine wanda ya bar sallah yake wasa da kaza kaza kaza suka yi bayani zaman zai ce ba wannan bai shine mutumin da yana yin sallah yana yin azumi yana yin sadaka amma ya kashe wannan ya daki wannan ya kwace na wannan ya zalunci wannan maki sallallahu alaihi wasallam ya ce tun tun ana karban ma'ana ma kyawawansa suna raguwa suna zamo babu har ya kai ya kawo a ebo munanan wayancan ayyukan wayancan wanda ya zalunta ana loda masa ana loda masa fa uriya fil nar ta jefa cikin wuta dalla wannan mutum ma bai sallah ba ya yi sallah bai yi azumi ba ya azumi to ina amfanin sallah ina amfanin azumi bai ba bai amfani bai tunda manzon da yake kai sallan Allah da yake kai sallan su kuma suka ce ka bar wannan din kuma to tunda baka bari ba kai biyayya kenan ba kai biyayya ba ba kai biyayya ba ma'ana kana yi kana rusa addinin ka saboda me saboda bi arabin min ad-dunya saboda kawai kayan kyalkyalen duniya kake rusa addinin ka baki daya baka jin kunyar Allah baka jin kunyar manzon Allah balle kunyar mu'minai lalle ma mu shiga tayin mu saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana jarraba na wani abu na dukiya na wani abu na kudi mu rikice gaba daya ko da lalle an zalunce mu an zalunce ka lalle akwai lada amma dan an zalunce ka kar ka zamto mai daukan ko matakin yin haram kawai ka dauki mataki gaba daya sai dole sai ka aikata haramun saboda amma abu kaza to ka sani ka bar musuluncin ka ka bar musuluncin ka baya saboda me musulunci bai umarni ka je kai sata ba bai umarni ka je ka tiri ba ba bai umarni kai abu kai tsaye ba dalili ba duk abin da za ka yi ya zamto kana da dalili saboda haka lewa musulmai mu sani da abin da ya zo idan muna mayar abubuwanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala lalle shi ne hutu kai tsaye. Amma duk abin da ba za mu yi haƙuri ba, ba za mu zamto masu dangana ba, ba za mu zamto masu kamiya ba, da wallahi ka sani addinin naka yana da komai wanda suka gabace ka sun sha wahala ya fi wannan. Sun sha wahala da za ka ji tarihin magabata, rigansu guda ɗaya shi ma ma ya fi. riga guda ɗaya tak shi ma mayafi sai ya je ya ba matarsa ita ma za ta yi sallah ta rubuta yi sallah ka san wannan mutumin sahabin muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ne sahabin sa ne yake da wannan matsayi nan baya baya shekaru yan baya baya kaɗan lokacin manya manyan mu zaka ji idan za a yi wani abu na biki ma aron rigan angwancin ake aro ake riga angwancin ga mahimmu na zo ne riga mun ji ba ki ara saboda babu riga abincin kuma sai ka yi kwadugon wahala wanda babu iyaka ka yi dafan kanwa kanka ya yi fari ka sha wahala kada kala kala a nan mutum zai ɗauki kaya a kansa ya je mace na kusan bai a kama suke tafiya amma ba suka zauna lafiya ba su ci haramun ba haka suke tara kuɗin zuwa aikin haji haka suke tara kuɗin za su ce da iyalansu su yi sadaka su yi abubuwa addinin musulunci nan taimaka addinin musulunci a haka amma kai da kilomita ɗaya ba za ka tafi a kawo ba ka manta saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo jarraba dan kaɗan ba za ka tuna baya ba ba za ka tuna baya ya aka yi ba addinin musulunci ya riske ka ba ba za ka tuna bayan nan ba dan baya bayan nan dan kaɗan ba ma da yawa ba amma ka zo ka rikice gaba ɗaya sai kuka sai sata sai kin riba sai kaza sai kaza a ba ka ke yi ba duk lokacin da abu ya zo in dai kace kana da Allah wallahi ka huta in ka ce Allah mu dai dama abin da ka faɗa kan mu mu dai dama mun san ka gaya mana jarraban nan annabin ka ya mana bayani wallahi ka huta duniyar lahira amma kar ka bari wannan shaidan din malam kullun yana gaya mana wala yaghrannakum shaytanu attab kar ku bari wannan shaidan mai taurin kan nan shaidan mai zigan nan wanda dama rantsuwa ya dama zai ruɗe ku wallahi kara biya ta shi ba shi da shiri wannan hanyoyin da kake gani gaba ɗaya shine ya tona wannan rijiyar sai yake son nasa su faɗa in wa musulmi wallahi kada mu faɗa mu ruku mu kamu mu samu iffa har yana muhammadur rasulullah kamiya malam ka kame duk abin da za a ga maka ce a sha an mana bayani mu musulmai mun san me Allah ya ce mun san me manzon Allah ya ce ba mu da wayan kanmu mu da addinin mu karki addinin me yake kawai na addinin zamu wallahi idan ka yi hakuri ka jinjinu ka kama Allah subhanahu wataala wallahi ka huta kuma duniya lahira amma duk lokacin da kace tun da kunci ne tunda akwai abinci ma a gida amma bare dan taba tunda sabon kuɗi ni ma a kawo min ko da riban na lokaci ɗaya ne shin lokaci ɗayan nan ka san me kake wa Allah izgilanci ne ba izgilanci ne kuskure ba da ake magana kai abu ne akan rashin sani sai ka tuba ka bari ka tuba wa Allah subhanahu ba da gangan ba da hankalinka da idanunka kunnuwanka komai da komai da hannayenka ka je kai abu kuma kai wa Allah wasa wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane ma musulmai saboda haka ilai ma musulmai mu sani wallahi riban nan da satan nan wallahi manya manyan abubuwa ne a cikin addinin musulunci jarraba ta Allah subhanahu wataala ya kawo idan mun mayar masa wannan jarraban to mun huta shaidan ne dama ya tona rijiya zai kalen nasa in ya samu to mu dai muna roƙon Allah Allah ka kiyaye mu saboda me saboda Allah ya gaya mana inna shaytana lakum aduwwun fattakhizu adu inna ma yadu hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir Allah ya gaya mana ba magiyun ku ne magiyun ku ne da Allah kuma ku rike shi amma magiya ma'ana dama shi ma baya son ku kuma ku ji shi wannan shine ma'anar aya ba masoyin ku bane ku so mazoyan ku waye ne masoyinku na gaskiya shine annabi Muhammad ku so wannan manzon ku yi biyayya gare shi amma ku bar shaitan shine full mukhalafa na wannan aya shaitan me yake yi yana kiran mutane sa saboda me liyakunu saboda su kasance min asali sa'ir zamto mutane ne ma'abota wuta wannan shine abin da ke kira Allah yana gaya mana wata aya innahu lakum adubul mubin shi wannan kenan da kuke gani maki ne a bayyane inji Allah subhanahu wa ta'ala to wai na ba da kuke gani na rudi na zamani na rudi abubuwa kala kala duk fa shaydan din ne yake yi amma an ka gane in ka fahimta to ka bari wannan shi ne ka bari ka tuba wa Allah subhanahu wa ta'ala amma duk lokacin da shaydan ya raya ma abu a zuciyanka har kai tsaye ka fito ka faɗa da bakinka ka aikata wannan abin to wallahi ka san matsayinka ka san mazauninka wannan shine gaskiyar lamari shi yasa malam yake gaya mana wajahidu anfusakum bi tilawatil qur'an ku yi kokari da karatun qur'anin nan mai girma ko yau ta karanta shi musamman a wayannan watanni masu albarka watanni da Allah subhanahu wa ta'ala yake ta min arbatul hurum akwai wannan wata lallai an kwadaitar ayi azumi a ciki da yawa inda hali mutum uku zai yi goma zai yi a fiye da wannan zai yi lalle watan rajab wata ne mai girma shi ma da ake gafarta bayin Allah kar mutum ya zauna shiru wata ne wanda ya kamata mai zikiri da yawa mu ambaci Allah da yawa mai ayyukan Allah da yawa ma'ana mu yi sadaka mu ciyar mu kyautar mu tufatar da yawa a cikin wannan wata in ya wuce shi ma watan gaban shi a bana hakan saboda haka wayannan watanni masu alfarma a nan muka tsinci kanmu da cikin a cikin wannan jarraban duk da haka dai mu bari tun daga ayyukan alkhairi da aka mana umarni mu kama na alkhairan mu bar na banzan wannan shi ne hutun amma duk lokacin da bawan Allah ba zai yi hakuri ba da jarraba dama kullum da za a ce ma hakuri hakuri hakuri ba gefe ɗaya bane da ku tanka sallah ka zo shi ma hakuri ne lokacin zafi ka zo shi ma hakuri ne lokacin sanyi ma ka zo shi ma hakuri ne kai kyauta abinka ma hakuri ne ka bayar ka dangana ma hakuri ne saboda haka shi aka hada hakurin saboda wahalarsa da girmansa sai Allah ya ce ba zan ba da lada ba kirga saboda haka ne musulman mu sani mu yi kokarin karatun qur'ani mu yi kokarin nafilfili da yawa mu yi kokarin ciyarwa da yawa musamman a cikin wannan watan mutuba duk abin da ya zo mutumin mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da ya fi karfinka Allah shi ne magani abin dama da farko ma da ka riƙe Allah ba za ka ji ma wani abin ba yanzu za ka yi mamakin mutane da yawa wala za ka mamakin mutane ba san ma me ake ciki ba saboda me shi ta Allah yake kai ko mai yawan magana da yawa harkan duniya ce a gaban in ba harkan duniya ba aikin da abin bai kai wani garari ba da kai wani abu daban ba idan ka bar wa Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai yi maganin duk abin da yake damu Allah ya mana maganin baki da saboda haka lewa musulmai mu sani mu kokarin ibada a cikin wannan wata rajab wata mai alfarman nan mu kokarin ibada da karatu da azumin kamar da muka yi bayani lalle an kwadaitar sosai a cikin wannan wata musamman ya zamto ma kamar wani abu ne na training saboda me saboda hangan gaba tun daga yanzu idan ka biyu uku idan wani gunto rashin lafiya to kana ne magani idan ku kai a gaba akwai talatin ko ashirin da tara kaga kenan za ka yi shiri mai kwari za ka yi shiri mai karfi kuma ka duba har yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lokaci baki daya Allah subhanahu wa ta'ala tunda ya ba mu lafiya kana da lafiya ka san azumi ba zai yi ayi ayyuka da yawa ba saboda me saboda ibadan da ake addinin musuluncin nan kuma ya nuna ma komai da komai ga yadda za ka ga yadda za ka da kafa kafa al'amuran da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka kar ka zama mutum ne mai almazaranci ka tuna azumi ɗin wata ne wanda lalle mai yinsa gaba ɗaya na buƙatar cin abinci musamman abincin ma mai ɗan laushi laushi saboda me saboda bai ci ba bai sha bai awa wajen sha'u kaga kenan tanadin sai yaushe tanadin tun daga yanzu tun da shine addinin musulunci al-iqtisadu fil ma'ish wannan rabin rayuwanka ne kai kaffa kaffa da abincinka kaffa kaffa da al'amuranka tun kafin abin ya zo ma tsuntsaniyanka ne dama ka nema idan kaza ne dama ka nema idan ya zo ka san yawancin mutanen da suke ɗan jin yunwa ba sa son damuwa da yawa kuma za ka jami zafi to kafin zafin ka yi maganin zafi wannan shi na dinin musulunci e kar ka zama ta ka tambaye ka wani abu na siga ko wani abu ka dinga yin zafi a'a musulunci yana nuna maka ka hango ka ba an sa alhamdulillah kwanaki na Allah ne tafiyan can ma na Allah ne an fahimta to amma tanadi irin wannan addinin musulunci yana son sa saboda me shi addinin musulunci kullum baya son musulmin nan ya ga cikin kuncin da bawa misali saboda haka aka gaura cikin imani aka ci duwayen can sabon ka bari ka koma zikiri ka koma imani ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar da muka yi bayani da mala'iku da manzanni baki daya har yanzu me yake da musulman da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar su ma ka yi imani da su bayan wannan me sai ce ka yi imani da ranar ƙarshe ranar ƙarshen da za a bincike bincike ayyukan da kai gaba ɗaya wannan ranar ƙarshen rana ne mai girma da abin da ka aikata baki da ikra kitaba ka kafa bi nafsika yawm alayka hasiba man yatada fa inna ma tayi nafsi Allah ka shirka da mu baki ɗaya saboda wannan babban ranar saka ta ranar a cikin imani kaga ce yanzu wanda ya imani da Allah subhanahu wataala idan ba ambaton Allah zai yi ba idan ba sallan zai yi ba idan ba azumin zai yi ba to dan Allah me zai sa ya je ya sata me zai sa ya je ya ci ba? me zai sa ya abu da gangan abin kuma Allah ya hana abin kuma manzon Allah ya hana malamai sun bayani sun tabbatar da haramcin su baki daya dan me zai je kaga kenan lallai akwai rashin imani tun daga makaranta ainihin a rukunai na imani nan da muka zo gaba da akwai wannan inda da imani da shi ma ba zai yi ba abu na karshe har yanzu sai yake cewa fi mina bil qadri khairihi wa sharri har yanzu mutumin nan yayi imani da qaddara a gani wa fi mina bil qadari qaddar da mun zo ya gaya man Allah subhanahu wa ta'ala ta gaita komansa akan kaddaran nan ne a kan ƙaddaran yake tafiyar da abubuwan lalle abin ba daɗi lalle zalunci ne bai yi wa mutane talakawa daɗi ba me ya kamata mu yi har yanzu mu koma ga Allah amma mu zamto akwai imanin nan kar mu je mu aikata kuma wani abu wani abu Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kawo jarraba kun san jarraba ce da kuma za ta wuce ba amma jarraban baka jure baka je ka aikata haramun ba tare da kuma wani abu na hujja ko ɗaya ba to lallai ka san abin da ka aikata malaman wasu sun gaya mana duk mutumin da aikata haramun dama sun ce yu'aqabu ala fi'lihi amdan zawo mutum hukuma zawo mutum azaba saboda me saboda ya aikata da gangan da gangan ya aikata ya san Allah ya hana ya san manzon Allah ya hana da gangan ma'ana babu wani uzuri na komai ya je aikata to shi ma ya san za a masa azaba Allah ka kiyaye mu da azaba haka nan shi ma mai sata tunda shi ma shi ma haramun ne satar Allah subhanahu wataala yayi bayani ga irin hukunce hukunce manzo sallallahu alaihi wasallam yayi bayani amma da haka mutum ya rufe idanunsa yaje ya aikata ya san shi ma me ya aikata abin da ya aikata za a masa azaba tun da gangan ya aikata masa azaba amma da haka musulunci yana abuwa masu daɗi da yawa ba man taba taba Allah ta'ala duk mutumin da ya istighfari astaghfirullah kamar da kwanan baya muka yi bayani ya yi istighfar ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ya yi nadama abin da aikata da bai san haka bai to idan ya aikata to Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan karban gafara ne Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan karban tuba ne Allah ya fi mana baki daya saboda haka lewa musulmai mu sani shaidan din nan kullun yana zoliyam ya nuna mana wannan ya nuna mana wannan amma da ƙarshe abin da zai zai ba ruwansa gaba daya duk mutumin da ya ji dama son ransa ne son ransa ne amma da kansa dama ya yi bayani ba zai batar da mutumin kirki ba da ya runtsuwa ya runtsu da Allah subhanahu wa ta'ala zai batar da bayan Allah baki daya me yace yace banda illa ibadaka minhumul mukhlasin banda bayan ka daga gari ya Allah wannan ba zan iya da su ba wanda ko mun suna cewa Allah Allah Allah ma ba a baki ba Allahnsu jikinsu yana nunawa zuciyar tana nunawa kwalkwalon na nuna gaban suna nunawa ba Allah baki ba in yaba da gebe kuma ya zamto fir'auna ba a ba irin wannan idan ka ji ikhlasi yi abu dan Allah mutane su ganka da kada su ganka da su yi magananka da kada su yi magananka in dai kai dan Allah babu ka huta shine ikhlasi shine illa ibadaka minal mukhlasin shedan da kansa bai faɗa bayan ya yi rantsuwa ƙalafa bi izzatika lauku yanna huma ajma'ina ya Allah dan girmanka da buwayarka sai na fatar da su baki daya wayannan bayin naka da kansa amma ce banda bayin Allah ta yayi na gargari masu idan Allah shi ta kullum muke kira bayan Allah ka zamto mai idan Allah ma'ana da abin da ya same ka idan baka tuna Allah dama da wahala da guntun wahala kirka ce abin al'ada ce ko kaza ne ko biki ne ko zamani ne a'a kowane yaushe ne ka tuna Allah kawai idan malamai sun yi rangome ka bi rangoma idan ba rangomen ka zauna kuma ga Allah Allah subhanahu wataala zai baka maganin abin da ka rasa amma duk lokacin da za a ce maka lalle wannan abin haramun ne a zaman ka na duniya ko malam kullum yana ce mana mu ji tsoron Allah mu bari mu ji tsoron Allah mu bari baka bari ba to kai ina za ka ji ina za ka ji kaga kenan ka fa alaman imani da makarantar nan gaba ɗaya baka da shi gashi wa tumina bil qadri khairi wa sharri haka annabi idan kaddaran nan ta zo da alkhairi dama rayuwa gaba da alkhairi a kadar abin nan jarraba ce ai idan alkhairi ka samu ka samu amfanin gona ko ka samu kuɗi ko ka samu riga wani abu duk abin da ka samu na alkhairi za a ga me za ka yi da wannan abu wani irin godiya za ka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala alherin fa in kuma kuri za ka yi sadaka ko ba za ka yi ba idan amfanin gonan ne za ka fidda zaka ko ba za ka fitar ba za ka taimaka makotanka da bayan Allah da uwanka ko ba za ka yi ba ita ma jarraba ce to balle a zo jarraban marar daɗin a jarrabe ka da irin wannan kunci na rashi shi ma ka je ka saba wa Allah subhanahu wataala haka an yi ziron da yawa ai saboda haka yawa musulmai abin da ya kamata mu yi lalle mu zamto wayoyi na cikin addinin musulunci duk abin da za mu aikata mu sani mun jingiyu da addinin musulunci idan mun jingiyu da addinin musulunci muka yi to lalle mun huta duniya da lafiya ba tambaya kai amma duk abin da ya zo kawai za ka kaure da duniya malam kullum kuma yana gaya mana wa hazzirukum min ad-dunya idh laysa laha aman duniyan nan ba ba ta da amana ina gaya muku ina muku gargaɗi ina muku faɗa akan duniyan nan babu amana cikinta babu amana saboda ku yi hankali shi bawan Allah kullum so yake zalunce ka kullum so yake cuce ka da ya tsaya ya gaskiya ya rike amanan ai komai dai da bai yadda ba kullum sai ya buɗe asirinsa daga baya kuma a jibinya shi yasa ma nake ta izla yasa laha ama ba ta da amana babu amana abin da ya faɗa ma yake dai duniyan ce bali ya darul bala'i wal imtihan ba mu zo ba mun zo dama gidan imtihani ne da jarraba ba ga malam ba kullum ya ga mana khutba ai dama ya kamata idan jarraba ta zo mutum abin da yake ga mana ma kada ya shi dama ba ya ga mana to wani shine jarraban dama canjin ma yana cikin jarraban eh Allah ka kiyamu da masibin cikin canjin Allah ya ba mu alkhairin canjin Allah ka kiyamu da riban canjin tunda kuɗi ne lalle akwai izgilanci da yawa suka roki Allah dama malamin kullum ya ga mana bal hiya darul bala'i wal imtihan kagan gidan bala'i ne ma'ana jarraba ne gidan imtihani ne za a jarrabe ka ɗazu na gaya muku asiban nasu an yi turaku an ya kulu aman na mula ya nuna wanda fa Allah ya gaya musu wannan sun fi ku imani amma Allah ya gaya musu wannan sahabbai ne mana Muhammadun Rasulullahi Allah ce dole sai mun yi jarraban nan a nan za mu san na kirki Allah da mashi ya san kayan sa yana sa auna bayin ne wanda kake cewa abokin kayan mutumin kirki nan ai ba na kirki bane munafiki ai ba na kirki bane mashi bane ai ba na kirki bane kaza ne kar kai mamaki a duk sallan da yake duk qur'anin da yake karantawa duk sarakan da yake ina in bai bar wancan ba ba za su yi amfani ba manzo ya gaya mana ba za su yi amfani ba da yawa za ga mutum a riga za kamar malami amma shi ne shugaban yan riba a ga wannan ba daidai ba bai kamata ba daman za ka yi riban ka to dama ba umarni ba ne idan ba ka jin kunya wannan maganan annabin ka je ka aikata abin da ka san ne da ka gwara ka tsuke ma kai siffan irin wa'ancan kar ka ganka da rigan annabawa kuma zuciyar na fir'auna wannan ba daidai bane Allah ka kiyaye saboda haka dama ya gaya mana duniyan nan idlai salama bal hiya darul balaya wal imtihan farauha wa surura kuma la yaduman farin cikin duniyan da murnan duniyan bai da wani kana farin ciki kwanan bayan ta haka da yan kuɗi a hannu yanzu yaya mai sadar bara ma ya ce ala rubabu amma mene me ya kawo jaraba ce ta Allah karka damu abin da ya zo mai wucewa ne kawai zai wuce saboda haka ne saboda haka imam musulmai mu sani jaraba ce ta mata zo jaraba ce ta zo saboda haka tun da ta zo kuma har yanzu mu koma ga Allah mu gaya Allah shi ne hutun dama an gaya mana ba wai wajen farin ciki bane amma farin cikin ka ka zamto mutum mai gaskiya da rukun amana idan ka yaka lai zaka zama farin ciki ko da jaraba ta zo ba zaka ba zaka damu ba shedan din ba zai dole ka ba Allah ka kiyaye mu da shedan ka ba mu lafiya da zama lafiya abin da ya zo na kudin nan Allah ka ba mu alkhairin ciki Allah ka kiyaye mu sharrin ciki duk masibin ciki Allah ka kiyaye mu ka kiyaye sauran musulmai baki daya a da uwa da yazo yace wani yaron sun ya ka sassara a hanyar guri aka zo suna neman addu'a Allah ya kiyaye gaba da sauran ma Allah ya kiyaye gaba daya shi kuma Allah ya bashi lafiya ya rasu ne Allah ya ji kansa Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka guda mana Allah ka kiyaye dukkan musulmi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sahbihi sallam taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih al-Mubin al-Fatih al-Fatih al-Fatih bilal wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi hatta qadrihi al-jari al-azim سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد